الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسي نبير أتكين كراتم من شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك يو أشرن دهدو قوة الربيع الأول هجرة دبودة دريه دا أربعين ودى تيدي دبيو قوة شابيو شكرة دبو بيو دقوة مشاتكوس تميلادية آه من كرنت أبيات آه mun gama bayanin kashi na uku na alkalima a lugar larabci ita ce alharf yanzu za mu shiga cikin a sharhin taksim kasakashen alfi'il wanda ya ce fi'il mudari'in yalilam kaya sham نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحبه ومن والاه نعم.
أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم آه، المؤلف رحمة الله عليه يجي ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر نعم سنن يب- يفارا da a- sannan ya haɗe ya shiga cikin bayanin cewa shi alfi'il yana kasuwa ya zuwa ga madin wa mudari'in wa amr madin wanda yake wato na lokacin da ya wuce mudari'in wanda yake na yanzu da kuma gaba alhal wal istiqbal wa amrin na umarni a dukkanin waɗannan af'al ne to kuma wannan shine alqismal aqliya babu wani aiki wanda zai iya fita daga cikin ɗayan waɗannan uku ko dai kai aiki a da ko kuma ka yi yanzu da gaba ko kuma a ce maka kai aikin amma aikin idan aka faɗa aikin kawai ba tare da an rataya shi da zamani ba to nan ba fi'il bane Mm, kama a ce duka duka ya zama masdar ya zama masdar shi aiki idan ya haɗu da zamani to shine zai zama to fi'il kama a ce yayi duka kaga a da ne Mm, ko kuma aka ce yana yi ko zai yi ko kuma aka ce yi to wannan ah, su ne ah, ah, alfi'il na'am
فجعل علامة المبارع صحة دخول لم عليه sai ya sanya alamar fi'ilul mudari shine ingancin shiguwar harafin lam a kansa mun ce dama ka halwa fi wa lam
كقولك في يشم لم يشم kamar faɗinka a cikin ya shammu shamma ya shammu bi ma'ana yana shinshinawa lam ya sham kaga sai ka sa lam ita wannan lam ba ta shiga cikin wata kalma a larabci in ba fi'ili na mudari ba Mm, ba za ka ce lam shamma ba Eh, kamar yadda ba za ka ce lam kama ba Eh, ita lam kawai tana shiga cikin fi'ilul mudari ne shi yasa ta zamanto alama na'am وفي يضرب لم يضرب da kuma a cikin yadribu yana duka yanzu ko zai yi duka lam yadrib bai yi duka ba to ita kuma lam dama tana nafi madi ne tana kore madi a sawa'un hayya zuwa a- a- amma madi kawai take korewa ba tare da kore har yanzu ba amma kamar lamma ita ce ta kore madi da yanzu bal lamma ya zuƙo azab har yanzu ba su ɗanɗana azaba ba wato fil badi ba su ɗanɗana ba kuma har fil hal da ake faɗa a lokacin basira na'am وأش... وإليه أشار بقوله to da wannan alamar ne yayi ishara da faɗinsa فعل مضارع يلي lam لم kaya sham mm, kaga a abin nan gwaninta fi'ilun mudha- fi- fi'ilun mudari'un yali lam kaya sham Mm. ya isha kawai ya tabbatar da wannan alama a cikin wannan baitin rabin baiti na'am ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله sannan ya yi ishara ya nuni ga abin da yake tantance alfi'ilul madi da faɗinsa وماضي الأفعال بالتامز wa madiyal af'ali bitta miz fi'ili wanda yake na madi wato madin fi'ilai wato shine fi'ilai waɗanda suke na zamanin da ya wuce miz bitta ka tantance su bitta miz dinnan a fi'il amr ne na mayyaza yumayyizu miz Wannan- kuma ya- ya kaya zama da rutu she mai kuma ya ce mai yis
maza ya mizu miz Eh, maza ya mizu miz afuwan ba mai yaza ba ne sahi maza ya mizu miz Mm.
ai mai yis ai mai yiz wannan luga ce a- a- shine Ali Bittari.
eh wato ka tantance madhi al-af'ali ah, madhi nafi ilai aha Bittari.
bitta'i da ta Wal muradu biha a- a- kaga wannan wa miz amrun min maza shay'u yamizuhu maizan mithlu ba'a yabi'u bai'an idza mayyazahu na'am na'am
wal muradu biha ta'ul fa'il.
A- ta din nan da yace bitta wannan ta din ita ce ta'ul fa'il ta din da take nuna alamar alfa'il Wa ta'ut ta'anis.
kun tuna sakina.
kun tuna mun ce a a a da a mun ce wannan bita fa'alta wa atat ko wa yaf'ali a kan cewar ta fa'alta a taɗin da take shiga cikin fi'ili to wannan taɗin ba ta shiga cikin kowane fi'ili illa fi'ilul madi dama mun faɗa alamar fi'il din shine qabulha dukhulu ta alayhi wanda taɗin ta hada ta'ul fa'il shine yanzu ya faɗa wal muradu biha ta'ul fa'il ta'ul fa'il shine kamar darabtu ko darabta ah, ko darabti Wa ta'ut ta'anis.
duk wannan ta'ul fa'il ne Na'am. Wa ta'ut ta'anis sakina.
da kuma ta ta wadda take matantar da fi'ili ta ta'anith as-sakina mai sukun wace ce kenan Qalat.
qalat qalat na'am Wa kullum minhuma la yadkhulu illa ala madi al-af'al. Amal madi al-lafs.
dukkan Madi al-lafs.
duk kowanne daga cikin su wato ta'ul fa'il da ta'ul ta'anith as-sakina ba ta shiga sai akan madhi akan lafazi wanda yake na madhi Na- ba ta shiga a cikin mudari ba ta shiga a cikin amr نعم نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
tabarakta ya zal jalali wal ikram tabarakta atta din wannan ta tabarakta ta'ul fa'il ce dan wanda yayi albarka wanda ya girma din albarkarsa ta yawa shine Allah
ونعمة المرأة هند ni'matil mar'atu hindun to wannan wace sha- wace ta ce ta'u ta'anith as-sakina na'am ni'matil mar'atu hindun ma dalla da wannan mace hindu وبئست المرأة دعد wa bi'satil mar'atu hammalatal hatab sai ya ce kada mu sa masa kada da'adu ta zama to mai suna da'adu ta ji ba daɗi eh amma kaga da wannan muka faɗi wannan ai mun faɗi gaskiya bi'satil mar'atu hammalatal hatab hammalatul hatab na'am ثم ذكر في بقية البيت na'am thumma zakara fi baqiyatil bait sannan ya ambata a sauran baitin أن علامة فعل الأمر cewa alama fi'il al-amr قبول نون التوكيد karɓarsa ga nunu taukid ya ce bin nuni fi- wasammi- wa- wa- wa- wasim bin nuni fi'il al'amri in amrun fuhim na'am to bin nuni nun din da yake nufi yana nufin nunu taukid larabawa in suna son su karfafa fi'ili sukan zo da a da nun sabanin karfafa suna in za su karfafa suna da me suke karfafa suna taukid eh da me suke yin taukid inna harfu inna taukid ne da kuma me na'am eh duk waɗannan suna ciki at-taukidul lafzi والقسم wal qasam mumkin eh to amma a cikin tawabi' fa at-taukid eh to da me ake taukid akwai kullu da nafsu da ajma da jami'u duk waɗannan su ne alfazu taukid ko kuma takrar takrar mm. na'am to shi kwa fi'ili larabawa suna taukidinsa da nun nun din iri biyu ce al-mukhaffafa da kuma al-thaqila Eh, to ita nunu taukid a a gaskiya bata keɓanta da fi'ilul amr ba tana shiga cikin fi'ilul amr tana shiga cikin fi'ilul mudari kamar Allah ta'ala ya ce lanasfa'an bin nasiya kaga wannan nasfa'u fi'il mudari ne ga nun ta shiga ciki to shi yasa sai ya kayyade da cewar to inda in ko tana shiga fi'ilul amr da fi'ilul mad- mudari to dole kaga bata ba za ta isa ta zamanto alama da miza ta fi'ilul amr ba to shi yasa sai ya kayyade ce in amrun fuhim in aka fahimci umarni ولا أتكلم بارئين a ci- ko da a cikin muzari din ne in aka fahimci a umarni ko da yake ai in dai aka in a cikin muzari ne ba za a fahimci umarni ba dole sai dai in za a kawo lamul amr
لكن كانوا من أنا بارئ معنى الأمر. كان يقولون هيك a'a wannan ba zai zamanto mudha- fi'il al-amr ba sai dai ya zamanto mudari majzumun bi lam al-amr
a wai a ka- Majzum.
a kawo sigar sigar mudari amma ana nufin amur kamar wannan la nasfa'an a'a wannan ai liyasta to kaga ko wannan liyasta a- a- liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi to amma wannan ai mudari ne majzum bi lam al-amr duk da yake am to ai shi yasa ya zama lam al-amr din takumannan lailata lata eh, da takumannan lailata eh,
ai akwai ta'abiri irin wannan haka eh, la to ai shi tus'alunna eh.
thumma la tus'alunna
ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم وانا فعل فعل مضارع يعني idan wato kada ya zamanto mu sai mu shiga cikin balaga wani lokaci sigar fi'il amr din ne amma yana ba da ma'anar ay sigar fi'il mudari ne amma yana ba da ma'anar amr kamar wal walidati yurdi'na auladahunna na'am eh an koma balaga na'am bai zama na hau ba nan na'am
to nan in amrun fahim in amrun fuhim in aka fahimci al'amr da sigarsa eh, bi- da sigarsa bi ma'ana da sigarsa don a fitar da amrun da aka fahimce shi da iktiraninsa da lamul amr na'am to to aka ga me kuma zai warce wannan wannan iskal cewa ita nuna tauki lam tahtasib al-amr eh shine al'amr in fuhim al'amr daga sigarsa shine zai ta- tantance shi abinda zai bambance shi da fi'ilul mudari kenan na'am wa anna alamata fi al-amr qabulu nuna tauki ya ce alama fi'ilil amur karɓarsa ga nunu taukid kowanne ko- ko tsaƙila ɗin ko mukaffafa والدلالة على الأمر بصيغته ta da kuma nuni dalala alal amr akan umarni akan hor akan al'amru umarni bi sigatihi da sigarsa wannan dan ya fitar maka da abin dalala alal amr wato bi wasitat harfil amr shi yasa yace bi sigatihi da sigarsa sigar amr din da sigar fi'ilin fi'ilin sigarsa ita ce ta ba da umarnin aka fahimci al'amur daga gare shi yanzu kaga kamar in ka ce liyun me ya fahimtar da kai al'amur a cikin nan siga ce ko ko lamul amr lamul amr ne saboda kaga ba zai zamanto liyun fiq ba zai zamanto fi'ilul amr ba na'am ناو إدربان idribanna na'am وخرجن wakhrujanna duk waɗannan fi'il- a- fi'ilai amr ne saboda gashi nunu taukid ta shiga cikin su
فإن دلت الكلمة على الأمر idan kalmar ta yi dalala ta yi nuni akan al'amru ولم تقبل نون التوكيد amma ba zai yi ba ta karɓi nunu taukid ba فهي اسم فعل to stawa ta zamanto ismu fi'il Eh, ta zamanto ismul fi'il وإلى ذلك أشار بقوله da wannan ne ya ishara ga fa- da faɗinsa والأمر إن لم يكن النون محل fihi huwa ismun nahwa sahwa hayya hal na'am yace wal amru shi kuwa al amru umarni in lam yakul lin nuni mahal idan ya zamanto babu mahalli ga nun ma'ana ba zai karbi nun ba nunu taukid ba fa hu- fa huwa ismun to wannan suna ne amma suna na musamman wanda ake ce masa sunan aiki ismu fi'il ismu fi'il to ismu fi'il zai iya zamantowa ismu fi'il al'amr zai iya zamantowa ismu fi'il al-mudari zai iya zamantowa ismu fi'il al-madi kowannen su ba fi'ili bane amma sunan fi'ili ne domin ya kunshi ma'anar fi'ili amma bai karba alamar fi'ili ba yanzu kamar wannan ya kunshi al'amr kamar sah sah ay uskut ko kuma mutum ya ko ko- hayya hal hayya hal to ba za ka iya cewa hayya halanna ba Mm, ba zai karba ba to amma gashi hayya hal ma'anarsa ku fuskanto ai aqbilu ah, ka fuskanto amma tunda baya karban nunu taukid ba zai zamanto fi'ilul amr ba sai dai ya zamanto me sai ya zamanto ismu fi'ilil amr sunan ai- sunan fi'ilil amr hayya hal sai ya zamanto suna ne ko mutum yana zance ka ce ihi ihi wato kawo ziyada kawo wani magana Hmm? to haka ba aka ce i i hanna ba na'am fasah wa hayya hal to kaga sah da hayya hal isman sunaye ne wa in dalla ala al-amr duk da yake suna yin dalala suna nuni ga umarni li'adami qawlihima nuna at-tawkid saboda ba saboda rashin karɓar su ga nunin taukid fala taqulu sahanna ba za ka ce sahanna ba wala hayya halanna ba za ka ce hayya halanna ba babu wannan a larabci wa in kana sah bi ma'ana sukut duk da yake sah tana zuwa da ma'ana ma'anarta uskut ishuru wa hayya hal bi wa ma'ana hayya hal ma'anarta aqbil ka fuskanto ka taho fal fariqu bainahuma bambanci tsakaninsu qabulu nuna at-tawkid kabul ah, shine karban nunu taukid da rashin sa shine abin da yake bambance su nahu uskutanna uskutanna wa aqbilanna aqbilanna to waɗannan menene su uskutanna fil amr ne saboda sun karbi nunu taukid na'am wala yajuzu zalika fi sah wa amma wajen sah da hayya hal la yajuz to haka in ka zo in ka samu kalma tana ba da ma'anar na'am Mhm. idan dai fi'il ha- haka idan kalma tana ba da ma'anar fi'ilul mudari amma ba ta karbar alamarsa to ita ma sai ta zama to ismu fi'ilul mudari kamar awwa da uffin lakum awwa awwa anna ibrahima la awwa a'a wannan la'awahun ne wannan awwa a mai su- ba ba sukun ba ne a babu a babu tanwin inna ibrahima la'awahun kaga wannan tanwinin shine mai da shi suna ko ba haka ba Ah, to amma an kace awwa ai bi ma'ana atawajja ina jin zafi awwa awwa uff uf kuma mm, kash wa abata wannan nudba ce wannan wannan ba fi- wannan harafi ne na nudba amma wannan awwa da uf uffin lakum uffin lakum mm, ai atadajjar lakum to waɗannan a a kaga ba sa karban alamar fi'ilul mudari ba za ka ce lam uf ba Mm, ba za ka ce lam a awwa ba Mm, ba za ka faɗa ba to amma ma'anarsu ma'anar mudari ne dan an ka ce awwa ai atawajja'u fil hal wa fil istiqbal to sai ya zamanto ismu fi'ilil amr ko kuma kalma tana nuni akan ismu fi'ilil madi amma bata karbi alamar fi'ilil madi ba to ita ma sai ta zamanto ismu fi'ilil madi kamar haihata haihata lima tu'adu kaga haiha ba za ka ce haihatu ba Mm, ko haihatat a'a haihatat ka samu mata nunu taukid a- a- nu- nu- nu- nunu ta'anis as-sakina Mm, hauta haihatata ko hai- haihatatu ba ka faɗa ba to wannan sai ta zamanto ismu fi'il ne sunan fi'ili saboda haka duk kalma in ta zo da ma'anar fi'ili amma ba ta karbi ma'anarsa ba da shattana Eh, in kalma ta zo da ma'anar fi'ili amma ba ta karbi ma'a- ba ta karbi alamarsa ba to sai ta zamanto fi'il ismu fi'il idan ma'anar fi'ilin ta madi ce sai ta zamanto ismu fi'ilil madi idan ta mudari ce sai ta zamanto ismu fi'ilil mudari idan ta amr ce ta zo ismu fi'ilil amr
wannan su mafiniya mafiniya duka su kone duk kowannen su mabni ne kowannen su mabni ne kowannen su mabni ne za mu zo mu ga menene illatul bina illatul bina dama dai aslan a a saboda a saboda a rashin karɓar su ga alamar mudari ya sanya nisan su ga alamar f- a- a suna tunda shi kansa fi'ilul mudari kamar yadda za mu gani an yi masa i'rabi ne limudara'atihi al-ism al-mudari bi ma'ana mai kama dara'ahu idha shabahahu saboda haka an ce masa fi'ilul mudari limudara'atihi al-ism saboda yayi kama da suna shi yasa ake ce masa fi'ilul mudari in ka kula ai al-mudari din baya nuna lokaci sabanin madi yana nuna ma'ana wanda ya wuce amma al-mudari sai dai a ce lil hal wal istiqbal amma a sunan ba abin da ya bada wannan fa'idar sai suka yi amfani wajen sunan su gaya masa wata khasiyya da yake da shi da ya fitar da shi daga babin fi'ilai shine yana kama da suna domin me yana karban tasrifi yana cancanzawa za ka ce yadribu yadriba yadrib mm, yana yana yana karban i'rab yana canzawa wanda yake wannan shi al-i'rab khasiyya ce ta sunaye saboda haka al-asl akan kowane fi'ili ya zamanto mabni shi yasa shi yasa asma'ul af'al suka zamanto mabniya ga baki ɗayan su saboda suna nan a babun su na fi'ili babu abu wani abu na alamar mudari da suka karba ballantana ya zamanto sun zamanto suna da i'rab wannan sai mun zo babi na gaba inda zamu yi al-mu'rab wal mabni sai mu ga yaushe ake i'rabi yaushe ake bina a cikin sharhin ya kawo fawaid kyawawa akan asma'ul af'al kwa iya karantawa shi Muhammad Muhiddin Abdulhamid rahmatullahi alaihi to alhamdulillah mun samu minti 25 ma muke sai mu tsaya nan din ko eh to subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik